وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ku ji sarki ya kawo nan rana ta laraba kamar goma ga watan jumada da tsakira hijira ta nufi na faɗi da sanar da maka zuwa madina da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya a kalandar da tsara kamar biyar da watan biyu dubu da ashirin kamar da ta saba mana karatu a wani littafi barka da tattaɓa maudu da hasanar maudu na babban malami da allama muhammadu bin abi bakrin ibn qayyim al-jawziya Allah ku yi sarki ya mashi rahama wannan kuma shine darasi na takwas muna cikin babi na biyu wanda shi wannan babi shi kadai ne an bai da fasali na ɗaya na biyu zo abu ne a bulbule kuma wannan babi ya tattauna ne akan kara a ta sahutul banat ya tattauna ne akan kyamar da ake wa musulmi ya kyamaci ‘ya'ya mata mana shari'a ta kyamaci ɗabi'ar kyamar ‘ya'ya mata wanda ya azurta mutum da su aka yi mashi to shari'a na kyamar ya rika jin haushi ko ya rika damuwa ko ya rika nuna bakin ciki to za mu tashi da ya ce wa sai da muslim daidai shafi na nan na shafi na talatin da takwas kilo ba zai kai haka saboda yanayin aikin da aka yi wannan da yake cewa fi sahihin muslim ya zo cikin sahihin muslim rayuwar muslim ya fitar da wannan hadisi hadisi ne kuma ingantacce min hadisi ana sirri malik radiyallahu anhu qal daga hadisin sayyidina anas bin malik Allah ya rada da shi ya ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man ala jariyataini duk wanda ya rini ‘yan mata guda biyu ko ‘ya'ya mata guda biyu su ne jariya ta yi ‘ya'ya mata biyu ya rene su wannan aladin malamin ke cewa ala a nan da ma'ana ya kusantar da su gare shi shi ne ya ɗauki nauyin su kenan da cin su kamar yadda wasu ne kama suka faɗa cin su da shan da tufafi da lafiya da tarbiyya da ilimi da komai shi ne alada to wanda ya raini ko ya kula da mata guda biyu hatta ta buloga har suka balaga kuma martukar hatta ta buloga har ya aurar da su saboda zai iya wasu kai shekarun balaga bai aurar da su ba saboda wannan nauyin bai sauka ba nauyin na nan na kula kama daga ranar da aka ce ya auren da su to kaga yanzu nauyin ya koma kan mazajen su to har su ya auren da su ko kuma har wani dalili ya raba su to ja a yau mara kiyama zai zo a ranar alkiyama ana wa huwa haka annabi ya taga ya san shi ce da ni da shi kamar haka wa zamma iswayi ya haɗa ɗan yatsun shi guda biyu da wannan manuni da wannan na tsakiya sai ya haɗa abin suka ce wannan na nuni kan cewa zai shiga da janna kuma shiga kyakkyawar shiga kenan ba shiga ta ƙarshe ƙarshe ba shiga ta farko farko tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda ya zo a wasu lafuzza kuma da zai mun maja cewa ne shi da ni da shi za mu shiga aljanna a tare ko da ba a zauna a wuri ɗaya ba ka san akwai daɗi kenan annabi sallallahu alaihi wa sallam masaukin shi aljanna shine alwasila wanda rikin alwasila wurin dakin na alwasila shine sila na jannatul firdaus haka shi wannan bawa da ya ni yan mata guda biyu in suka shiga tare annabi sallallahu alaihi wa sallama shi akwai shi ne yiwa a firdausi a rage wuce wasila wanda ba karamar daraja ba ce duk musulmin da ya shiga jannatul firdausi to ya gama kuri aljanna mafi daraja babu wata a samanta abu ne na nuni da girman darajar wannan mutum na ɗaya dai an tabbatar zai shiga aljanna yanzu ƙari da aka bayar na cewa ga wata falala shi da za su shiga tare da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi ne ingantacce da imam muslim ya fitar da shi daga hadisin anas bin malik وروى عبد الرزاق عبد الرزاق شيما يا رويتو من المسنف كينا hadisi na dubu tara da dari shida da tasa'in da uku yake cewa akbara na ma'amaru madan ma'amar ya ba mu labari an zuhuri daga limamu zuhuri an urwa ta ibn zubair daga urwa ta zubair an aisha ta qalat daga sayyida aisha Allah ta rada da ita ta ce ja'at imra'atun wa ma'a habnatani laha tas'aluni wata mata ta zo gidana wa ma'ahabnatani laha tana dauke da ƴaƴanta mata guda biyu sabuwar haihuwa wanda ba a yaye su ba ko kuma an yaye su dai ba su isa a ma sake su hidindimin su ba kananan yara ƴan mata guda biyu kila tagwaye ne tas'alu ta ce wannan matar ta zo gidana tana tambaya ta ko za ta samu abinci da ciyar da yaran ba su da shi a gida to ta ga ina za ta je ta roki abinci ai ba ta je gidan annabi sallallahu alaihi wa sallama wajen ma wajen sai da Aisha radiyallahu anha shi ne kuma fadan ta da yin shay'a ghayra tamratin wahida ya zama da bata samu komai a wuri na ba sai da bino baya ɗaya akwai wannan wannan hadisin akwai mai kama da shi ko shi din da wannan ma'anar ko da akwai dan bambanci a da hujja da al-Imam al-Bukhari ya fitar kuma dai daga hadisin Aisha radiyallahu anha shine ibn Hajar da yayin sharhi yake cewa wannan na nuni ga yadda Aisha ta karantu ta tarbiyyantu da tarbiyyar da Annabi ya ba ta cewa ta zama mai kyauta ko al'ummar musulmi umuman zama kyauta ranta ya ba haji har sai za ta ba matan nan irin wannan matar ya kamata a bar ta fita ta shiga daki ta duba duk gidan ba komai sai ta bido kaya ɗaya tun da shi muka mallaka bari mu ba ta shi ko da bai kotar da ita ba ai dai zai yi amfani shi ne ta ce na duba na duba balan ta daga yin da ya shai ana gaira san rakin wahida wannan baiwar Allah mai dauke da yara mata guda biyu ta samu komai a wuri na ba sai na bido kwaya daya fa sai ku haƙi yaha sai na ba ta wannan dabinan kwaya daya fa aka dakka sai wannan mata sai ta karbi dabinan fa shakkata bai na ha. sai ta tsaga dabinan gida biyu ta faya ‘ya'yan nan nata, wadam ta kulmin ha shai'a, matan nan komi ba ci ba. Ta tsaga dabino ta ba wannan rabi ta ba wannan rabi, sun makamat fakara da sannan sai wannan mata ta miƙe ta fita ta yi godiya da abin da aka bata, don tana da tabbas da ta cimma buhum, to sai ta goshi. sai dai ta zo a sa'a ko ta rikin sa'a baya ɗaya ta samu shi ke Allah mata fakara da iya wa bunaka sai ka fita ita da ƴaƴan nan naka guda biyu ta kada rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala tafi'ati zalika sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo daga fitarsa kalmar tafi'a shine asan ko isr ma'ana wani yayi wani abu kana matsawa sai kuma wani yayi wani abu ya faru misali a cikin suna tauna a wani wuri yana tashi sai wani abu ya faru a wuri zai zama wani abu da ya faru ya faru isri ko isra ya nika kana tsikewa wannan mata tana sa kafa ta fita sai ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya shigo gida haka suka fassara tafiya wani abu ya biyo bayan wani abu isir kenan فحدثته حديثها سيدة عائشة سيدة بيوة النبي صلى الله عليه وسلم لا بارم wannan mata to da ni ma matar ta burge ni sannan da abin da ya faru tsakani na da ita yadda na ke son kyauta amma ga duk sama a yadda ni so in bata ba to sai ta fada wa annabi shi na ba ta dalili guda daya sai ta tsaga shi guda biyu ta ba ta ɗaya rabi ta ba ɗaya rabi ita ba ta kowa ya da shi shi ne sai manzo sallallahu alaihi wa sallam ce ma ne gotuliya min hadhihi albanati bi shay'in fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitran min an-nar duk wanda aka jarabe shi da wani abu daga waɗannan ƴaƴa mata to fa ahsana fa ahsana ilayhinna ya kyautata musu mana ya kyautata tarbiyyar su ya kula da su yadda ya kamata kunna da hu sitaran minan nari waɗannan mata da ya kula da su to za su zama mashi sutura ko kariya daga shiga wuta babu yadda za a yi wannan mutumi ya shiga wuta Allah maɗaukin sarki zai ba shi kariya daga ɗanɗanar azabar lahira wanda wannan ba karamar daraja ba shi ya yi amfani da kalmar obutuliya menene ma'anar mani butuliya bi shay'in ibnu hajar yake cewa malamai sun tattauna da an ce ibtila a dora mutum fitina a gwada mutum to kamar duk wanda Allah ya gwada shi ko duk wanda Allah ya jarabe shi ko duk wanda Allah ya auna shi ya azarta shi da kyamaci sai Allah ya taimake shi kuma sai ya kyautata mata ya kula da tarbiyyarta ya yi duk abin da ya kamata to mata Marya mutu da imani ita waɗannan yara mata da ya rina za ta mace garkuwa daga shiga wuta to shi ne ibn hajar yake cewa malamai sun yi sabani game da ma'anar kalmar ibtila yake cewa ɗayan abu biyu ne wai a azurta ka da matan shine bajin ko kuwa a azurta ka da haƙurin jure ma tarbiyyantar da su shine jarabawa shine gwajin kaga ka ce tsuran a baka ƴaƴa mata har wanda bai karantar da su bai mana suna dawo a gari ya shiga kaga hadisin yayi hadi ne wa ana in kuma kace a sai wanda ya iya kula da su sai duke nan wanda aka jarabe shi da su ba shi ake nufi ba bayan an jarabe shi an ba shi ƴaƴa matan sai kuma hazarta shi da kula da su yayi haƙuri za a ga wani ya fi jin daɗin tarbiyyantar da maza to kudin aski ne kawai naira hamsin a wata su biyu a wata biyu so ɗaya ba shi nan ba to mace ba ake kan na da wuce haka fito wai shi wane ne wane ne wani sai ta rinta dai za su je aski ita hamsin su hamsin da sallah kuma su ma haka ta fi kuma takalmar roba duka su zafi yana kyalkyalkyalkyal tun da aka harki mace ko kuma ka ce misali ka sa su a makaranta kilomita hudu daga garin kaga ka iya samu za su fi takawa ai motsa jiki ne ba amma ka ce mace ta taka kilomita hudu kullum kullum zuwa hudu dawowa takwas ita sai ka mata kudin mota ai kuka sa da kai ta to duk wanda shi ne juriya sannan yanzu kila ka iya dawowa ka ce na wani sai shekara sha biyu sha hudu an yi magana ka ce na yake a ce bai dawo ba kaga za ka yi buɗe a yi sun da shi kama ba ta ba shekarar ta biyar sai maka bata nan an yi isha aka isa ma ba ma kai iya cin abinci ba amai za ta fara inda ita mai kai za ta ce ai maka ciyar ta haka za ka fita kan da sai ka gano ta to duk wannan shine wahalar renan mace ta wayiyar ta da sauran to shine ibn adam da yake ka an yi sabani ga a baka su ne mashin ko ko a baka su sannan a azurta ka da iya juriya na hakurin tarbiyyantar da su al'amun nawawi da ya zo sharhin wannan hadisi a sharhin da yawa sai muslim yake cewa annabi ya amfani da kalmar ibtina gwaji saboda abin da al'ummar larabawan da annabi ya taso a ciki suka gada na kashe 'ya'ya mata da kyamar su da wulakanta wanda aka haifa mashi to da shari'a ta zo sai ta faɗaitar da mutane ga daina kashe su a rike su a rene su sannan a tarbiyyantar da su sai annabi ya nuna cewa yin haka wani abu ne na jihadi wani abu ne da Allah ya tanadar mashi gwaggwaban lada wanda babu mai iya samun haka sai wanda ya ya hakuri wancan hadisi na Anas ibn Malik wanda muka fara da shi da Imam Muslim ya fitar akwai Ibn Battah ibnu basal ya sharhi sahihu sahihu bukhari akwai sharhi da yake cewa sharhu ibnu basal to dai zo yana magana kan wannan hadisi mana wannan munasaba ta biyo ne kan hadisin da kuma hadisan da suke kama da cikin bukhari sai yake cewa ya zama haƙƙi mana Allah ya dora ma kowane musulmi haƙƙi da ya ji wannan hadisi na anan ya yi iya ƙoƙari ya ga cewa ya tarbiyyantar da 'ya'yan shi mata dan ya zama abokin annabi sallallahu alaihi wasallam tare wajen shiga aljanna yace hakki ne da Allah ya dora mana kaga yanzu za ka dora masa kalla da kake kafi za ka wasu mazajen ko sai su dora ma 'ya'yan kalla da jarin ba da gamman da farancin bai isa ya cinye balangu ba a sati ɗaya ya tsaya gaba sai balangu bai isa ya cinye shi ba a sati ɗaya amma kuma a hakan yake doyi ita uwar tana rage mashi wani aiki ita ko mace dole kai ɗauki nauyin ta ɗari bisa ɗari da gwargwadon abin da za ka iya ko ni na gaibar abin sha ka yadda za ka iya hakkilu hunna bin haihu sakantu ku zaunar da mata na yadda kuka zauna in kana kakin ciyawa ku zauna tare in kana rikin soro ku zauna tare in ma idan ka rike ku zauna tare sannan wajen ciyarwa ka ciyar da su da gwargwadon abin da ka samu liyu ce ka sa'atin bin sa'ati ka ciyar da su a yalwace gwargwadon yalwarka wa man kudira alayhi rizqu wanda aka kuntata mata arzikin shi abin ba yawa to fa yumsik mimma atawulla dan wannan karatun da Allah ya mai ciyar da matan shi to ka kuma cewa wani kawai ne da aka dora mata to yanzu da dora ma yara sannan nan ana da samun na sabu ko baka dogara ga Allah ba kenan to kaga wannan ya ce ta yanzu da bin idan ibnu bazan zai ganin shi zai ce ban kan wanda yake ka asara ba kai da ake so ka yi gogoriyu ta kara ce ka kofa a buɗe take in ka sai kofin nan za a ciyar maka in ka fafata za a bar ka fafata kuma in ka ci za a bar maka na ka ga cewa ka yi wannan aiki da ganin ka ji da kaddana ta da annabi kamar ka ce ai ibnu bakal ya tattara ko ya hararo ayyukan da in mutum ya yi zai iya shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar ya duba ce ga wannan ya fi dama dama wannan ya tafi arha wannan ya fi sauki ka kula da ita ya riga macen ko biyu ko uku ko da yawa sai mutum ya zama abokin annabi sallallahu alaihi wa sallam wajen shiga aljanna Allah ku cikin sarki ya samu dace wannan hadisin da ma da yake ruwaya na da razzaq wanda Abdulrazak ya fitar a cikin al-musannaf suka ce hadisi ne shi ma ingantacce sai yake cewa raba kudin mubarak Abdullahi da mubarak ya ruwaito daga ma'amar an zuhuri daga imamu zuhuri an Abdullahi ibn Abi Bakr ibn Hazm daga Abdullahi da Abubakar dan Hazm daga an urwata wa huwa sahih daga urwa wa wasa'i wannan hadisin sahihi ne abin da yake nufi da wannan hadisin sahihi ne Imam Bukhari ya fitar da shi Imam Muslim ma ya fitar da shi haka Imam Tirmidhi ma ya fitar da shi sannan wal hadithu fi Nabi Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala sannan shi wannan hadisi za ka same shi a cikin al-Musnad na Muhammad ibn Hanbal kaga shi ma tana hadisi ne har ila yau da Imam Al-Albani da yazo kan wannan bi akasi al-akidai ke riwaya ko tafsira ko istinadin da Imam Ahmad ibn Hanbal ya take ce kuma istinadi ne mai kyau isnadu isnadu hasan wa fihi aiza kuma dai a cikin shi al-musnad din dai min hadisi al-yuqum li bashirin al-ansari akwai hadisi da ke da wannan ma'anar daga ayyub ibn bashir al-ansari annabi sa'id al-khudri radiyallahu anhu qala daga hadith al-abu sa'id al-khudri Allah ya yarda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah kira da mutum Allah ya tabbata gare shi ya ce la yakunu li ahadin salatu banati aw bintani aw ukhtani fayattaqi Allah fi inna wa yuhsinu ilayhinna illa dakhala al-jannah babu wani mutum da zai zama yana da ‘ya'ya mata guda uku, audin tani, sai an fara farashi, ko ‘ya'ya mata biyu ma, kaga uku wasu za su fita, ba da wani auko tani ko kuma ‘yan uwa ma, misali ba kai a karan kanka ba haifa maka mace ba, amma ‘ya'yan dangi ta ɗauki mace tana da cewa. Ko ma rikin tana nan ko ma yana. ila in ka ɗauka ka ci gaba da rido to fa yattaqi Allah fihinna ya ji tsoron Allah wajen tarbiyyar ya ɗauki duk nauyin ɗawainiyar ya jurewa ka taukatau irin da tarbiyyantar da ya mace wa yuhsinu ilayhinna ya kyautata musu wasu malamai suka ce tsoron Allah da zai yi a can na yin abin da ya zama tilas kyautata musu kuma na yin abin da yake husnawar iyalai ya zo da hatta wasu ababe da an so in yi su zai ke kyautata tarbiyyar su da makamantan biye wannan to illa da kan janna wannan mutumin ba sai ya shiga aljanna duk wancan bayanai da malai yau ne hadai buhari da muslim da tirmidhi da musnad dukka yana koma ne zuwa ga wannan dai tunani da kai tunani ne tabbatacce abin ke zai kula da ƴaƴa mata uku wani an rage kula da ƴaƴa mata biyu ko ƴan uwa ne zai samar wa da mutum wannan in dai ya ji tsoron Allah game da su sannan kuma ya kyautata musu ya ji tsoron Allah ya bada duk hankoki na wajibi sannan ya kyautata musu ya ce wa rawa al-humaydi al-humaydi ya ruwaito akwai musnad imam da musnad al-humaydi daga an sufyana daga sufyan ana bin salih daga bin salih عن أيوب بن عن أيوب بن بشير لقى أيوب بن بشير عن سعيد الأعشى لقى سعيد الأعشى عن أبي سعيد لقى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يكي سوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لقى النبي صلى الله عليه وسلم الله سبت أغريشي من كان له ثلاث بنات duk wanda yake da ‘ya'ya mata guda uku, au salatu a hawatin, ko ‘yan uwa mata guda uku, aubin tani, ko wanda yake da ‘ya'ya mata guda biyu, aukun tani, ko ‘ya'ya mata guda, ko ‘yan uwa mata biyu, fa aksana su ku bata hunna, ya kyautata mu'amalar shi da su. Nace su ba tarayyar rayuwa, bai gaji da ɗaukar ɗauyinsu ba. kaga gida ya namiji ne yake shekara biyar shida bakwai zai zai fita ya ana ɗauko bulo biyar biyar ya ɗauko guda ashirin a bashi ɗari kaga shi gida zai ya kamata ba kaga zai yiwu ba ita mace wasu ababe da dama ta an kiyaye mata aka ba su a fata ta rika doguwar tafiya bai kamata ba ko ka fata ta rika hawa keke bai kamata ba ko ta rika ɗauko kaya masu nauyi bai kamata ba ko ta rika tsallaka rani ne fadi duk bai kamata ba yadda dai Allah ya ce a wa mai yunashiqu fil hilyati wa huwa fil khisan ghayru bil haka nan suke tun daga na da ne yanzu wacce a wacce aka halitta ta a ado idan an zo yaki ba ta da karfi ita ce kuma za ka tsaya kana abinda kokarin tona masa ayyuka na wahala kuskure ne kake gona da dauko kara ka buga ba isa wani wani gari aka dauko ai ba ai ba ya buga kofar ka buga to kai ma lalle ka buga ai ma da ka san ta tafiya su iya dauko ko ruwa idan da ka yi wa abuta ba dai garka ba sai dai abuta kaga buta dai ba zai masa mata ba shi ma mun bin san ba nisa inda nisa ya da yare to bala ka kuma kace biyun dare da nisa kai kuma kana daki kana da jan masoyi wai ka gani to mace dole haka za a kiyaye ta kullum yar kyale-kyale ki bai yanzu misali da kai tare da zuwa ɗigo ruwa misali da kake koya mata kana kokarin fitar da yin daga da'irar maza mata kana so kai ka da'irar maza yanzu wannan fitar take yau da kullum yau da kullum zai jakar da zuciyarta za a zama ba ta da tsoro ba ta da wayi ba ta da wayi akwai malamin ma da ke ta ai in ta gama ta jakakkiya irin mace kamar maza kwali ne babu to kamar yadda kanan san da ita akwai matsala ka ce mace macijiya karkashin ki ga ta dake tana ta yi hayi to ta fi karfin ka wannan dan ta ma ko kai sun ji ta kake maciji ai sai ta da gyara tsayuwa ko ko ka ga mace ta kamo maciji da karkashin gado ko wani rako ya wuce a gidan wai ta gotsa ki idan za ta kama shi na dauri sau ba wannan rasa kai ma ku kuce to wannan za ka dauri idan ka da mawuka sai rago ko sai shi kan sai rago to shi ke to kaga idan kana so ka fitar da daga da'ira ta mata zuwa da'ira ta maza to yana da isa nan babu isa ko da ka duk waɗannan ayyuka mai ƙoƙarin ya dace da waɗannan darajojin ba zai sa yarke maka ba ba ɗauro kara ba ɗaukar kaya masu nauyi ba waye duk da nisan ta da su mazan su yi in kuma zallan matan aka azarta ka da su dogara ga Allah za ka samu ita in ka dogara ga Allah za ka samu ita to idan mutum ya fa ahsana suhbatahunna ya kyautata mu'amalar shi ko rayuwar ke da su ko rike su wa sabara alaihinna yayi hakuri da irin halin bai dora masa ayyukan maza ba wata kalla a fihinna ya ji tsoron Allah game da su da aljanna wannan mutum zai shiga aljanna a wannan ba karamar daraja ba ce shi ma wannan hadisin ya take su akan mata ƴaƴa mata biyu ko uku ƴan uwa mata biyu ko kuma ƴan uwa mata uku akwai hadisan da suka zo mutlaqan ne kawai suka ce duk wanda ya reni mace wanda za mu zo abin nan kan wasu wani kuma mun wanta abin da yake mana victoria min hadiri da bayati bi shay'in wanda aka jarge shi da wani abu kuma da yana cikin hadisi ne mutlafi bai tantance adadi ba amma da yake ba haka da ilayhin na to lalle za ce ga kuma ga an koma da ni amma in dai sun shi akwai yadda suka tabbatar da cewa ɗaya ma ta shiga ko kuma ka bar shi a rufe ba ta ta yi ishara zuwa ga wani abu da ke nuni ga jam'in su ba ko yawan su فقال محمد بن عبد الله بن الأنصاري بن عبد الله بن الأنصاري محمد بن عبد الله بن الأنصاري بسوى عن ابن جريج حدثني أبو الزبير عن عمر بن نبهان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كانت له ثلاث بنات دون يجي لآية ما تابلاه فصبر على لأوائهن sai ya yi haƙuri a kan juriya da ɗaukar ɗawainiyar in an ce la'awa kamar da ibn al-asir ya faɗa a cikin littafin shi an nihaya fi garibin hadith juz'i na hudu shafin kamar ɗari da ɗari da ɗari da ɗaya a ƙarƙashin la'awa ya ce rasu ne akan rukunin jariya yake kalmar la'awa aka ce idan mutum yana da ‘ya'ya mata uku ya yi haƙuri a kan la'awa'u gunna la'awa'u ya ce shi ne a shidda tuwari ulmaiya wahalar rayuwa da kuma kuncin rayuwa yanzu ka ga misali kana da ‘ya'ya mata mutum misali goma duk suna gaban ka komi ba kai za ka yi ba shago wannan sai za ka je ka siyo mai ka dawo a ce maka ba ruwa ka fita ba ishi ka fita to sai hakuri akan wannan duk da wata ba zan mahalalli ka ne ba kuma zan ci eh ba kai kaga zaka ci amma zaka ci da lahira ba kuma ka baka da karamin kwano ma ka shiga wannan shine da'awa ku ka jure ma wannan tauriyar ko ni kai zaka yi ke kai wancan kai wancan kai wancan kai wancan an ka daga ba shi a tashi idan lokacin dawowar ya wuce da minti daya ido ya kanka kula da tsakatsantsan da kunduba da neman saukin mutanen asali wajen taimake ka wajen sani duk wannan sun tutu ne la'awa wajen idan mutum ya yi haƙuri wa ala sarra'i inna kun ya rubuta sarra'i inna kila ko ku ne sarra'i inna ne yake a hadisin wa ala sarra'i inna ya yi haƙuri akan cutuwar da yake da rike haka zai cuci ta wajen kashe masu kuɗi ya fi yawa yanzu ka tambayi waɗanda da 'ya'ya mata biyar da zai masu ɗinkin sallah duk shekarun su kai kuma kana da 'ya'ya mata biyar da zai masu ɗinkin sallah in kuka wani kuɗi iri ne baka yarin ce ba duka duka kai kuma sun bi na na maza ya ta ba da dai yanda ka je nan kula ko ba ya ce goma ɗari bakwai in ka ciwo duk da ka dinka musu inda ya an samu shela ya ja zare aka ɗan wurga zare ta aka ɗan yayi gida ga na sun kasuwa amma duk kasuwa mace a tamfar ɗari bakwai ita kaɗai ba ka kwanta yaji goma ɗari bakwai aƙalla na dinka hudu to ita kuma ya turmi ne na ɗari bakwai ba za ta yi mutane ba kafin anguwan masu sana kan sani arha kasan mata sun fi sanin yaji da an gaza jayan nan ya yi ɗabari ya yi ɗabari gaddamar matsaka ka ja mai yara matsala yarinya matsala tun a nan ta fara sa mata ta cewa ita ma da namiji aka wuta gara ya ci goma ɗari bakwai da ɗari bakwai to duk ka tura wannan tawainiya ta wajen kuɗi wajen shiga makaranta wajen tarbiyyantarwa ko suna cewa ma hatta a ɗabi'ar ma sai kayi hakuri da ba ɗabi'ar namiji daban wajen ya fahimci abu namiji in ya fahimta zai iya nuna ya fahimta kuma za ka ga ya fahimta amma mace ba haka take ba za ta iya ta fahimta ta ki nuna ta fahimta sai ka gama wahalar ta fahimta san tuna maka ta fahimta sai ran nan dole ka hakura ko ka bayar da umarni ta juyar da umarnin zuwa wani abu na labari daga kafin ka dawo a tare kaza kafin ka dawo a yi kaza kaga umarni ka bani amma ta kawai sai ta fahimci kana ba su labarin ina ma da ra'ayi ko kana ba su labarin a wani gida an taba yi za ba za su yi ba za ka baka san su ba kana dawa sai ka tusa balbalin bala'i ba na ce a yi kaza ba ba waye ba waye ba su duk wanda su ne kuncin da ake so mutum ya jure mawa kenan ya zama dai kunci a duk da ya shafi zamantakewa da kuma kunci da za ta iya fuskanta na abin da ya shafi kashe musu kuɗi to duk mutum ya yi hakuri to in dai mutum ya irin wannan hakurin za ka nan janna sai shiga da janna akwai ba su da tsarin ma'ana tsara irin inna wa fi riwayatin a wata riwaya fa kana ya rasulullah sai mai tambaya ya ce ya manzan Allah da yawa Abu Hurairah din kenan ko wani shi wasnatayni ya rasulullah haka ƴaƴa mata biyu kala wasnatayni sai ga hamma da yin an rage farashi renan mace biyu ma ai ba sai kokari bane kala ya rasulullah sai ce ya manzon Allah wa wahidatun rasulullah hatta guda daya kala sai ce wa wahidatun sai ko je har ma da guda daya ya kage da farashi ya sauka in ba in ba a ƴaƴanka babu ka iya ɗaukowa a dangi ka riƙe ta ka ga kowa ƴan uwa ma duka dai hukuncin ya zo wannan hadisi ne da al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya yi ta cikin al-Musnad hatta al-Imam Hakim a cikin al-Mustadrak al-Sahihaini kuma yake cewa ma wannan hadisin hadisi ne sahihul isnadi tare da cewa Bukhari da Muslim ba su fitar da shi ba amma dai yana kan sharadin al-Imam al-Zahabi yake cewa wannan hadisi ne sahihi ibn abi shayba shi ma ya fitar da shi a cikin littafin al-musannaf kuma ya tabbatar da cewa wancan tam wadancan tambayoyi da aka yi wa annabi da cewa ya rasu da har mai kula da ƴaƴa mata biyu annabi ce har mai biyu har mai kula da ƴaƴa ya mace ɗaya ya ce har ma da mai kula da mace ɗaya duka yana nuni ga sassauci da kuma fatar alkhairi da shari'a cewa mu musulmi a ce ka kula da mace ɗaya sai shiga aljanna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya shiga aljanna kuma aljanna zai ta daraja tashin farko wannan ba karamar ni'ima ba ce kaga buke mana kofar kenan ta wancan ya shiga aljanna saboda aiki kaza wancan ya shiga saboda aiki kaza wani kuma ya shigo saboda wani aiki wakalar bai haƙi ma al'amur bai haƙi yake cewa sai dai shi wani malami a Allah da ya aiki a kan wannan yake cewa ya zo wannan hadisin da aka da wani gudun da kan yake cewa kan wani bai ya ruwaito bai same ta cikin asunan kubra ba bai same ta cikin rada ba bai same ta kuma cikin asuhudu ba to amma dai shan ma albai haƙin ya fitar da shi a cikin shabul iman sai dai isnadin hadisin da ya akwai rauni hadisin bai inganta ba ta dangane na shi alamar da kai ke cewa hatta sana ahmad ibn al-husayn hatta ahmad ibn al-husayn ya ba mu labari hatta sana al-hasan al-imam al-hasan ya ba mu labari ji ahmad ibn al-husayn kenan hatta sana al-hasan ibn mukrim al-hasan ibn ibn mukrim ya ba mu labari hatta sana usman ibn umar Usman dan Umar ya ba mu labari an ba ana nahar malam nahar ya ba mu labari an shaddad ibn Ammar daga shaddad ibn Ammar an auku ibn Malik daga auku ibn Malik al-Asri kenan anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qad lalle manzon Allah da nufin Allah tabbata da rishi yake man kana da salatu banati duk wanda yake da ƴaƴa mata guda uku yin su kwanayin nan ya ciyar da ɗari bisa ɗari ciyarwa kada a ɗora wani tallaka da dana wata so kake yi ka taimaka wajen ka taimake ka wajen ciyar da kanta ai ai in ma baitin da murori na makaranta da sai a cewa ba bukatar ta gida amma ka ga za ta fita ta je makaranta inda ba zai yi kace kin kike da makarantar da za ta kai duk matakin da ake so ta kai ne ba zai yi ba za ta fita ta je makaranta asiri akwai yanayi na lalurar da sai an fita an je asibiti wani lokacin ma ba a gari ba ne ba ga wannan duka wasu lalurori ne da sun yarda in ba da dama ta iya fita ko ta fita ta je zumunci har ta bi da muharraminta ko da mahaifiyarta ko a tawagar jama'ar gida zumunci da jaje ko taya murna ko makamantansu duka wannan kaga wasu ababe ne da shari'a ta halatta a yi sama in ka cire su da masu kama da su da akwai wata lalura ƙarƙashin su to ka kawai zai ka ce mace kuma take ta talla ba tallato ne ta sayar da ne ta yi ne ta yi ne duk bai kamata ba so kake kenan ta taimake ka wajen ciyar da kanta to ka ga yanzu ba kenan ba ba an ba ka zama yanzu ko alaikin ta ba ba ka ciyar da su ba kenan ka ciyar da su wani bangare sun ciyar da kansu to duk wanda ke da 'ya'ya mata yin fi alaikin nan mutumin ya tsaya ya ciyar da su hatta ya binna har ya rabu da su wannan malamai na ta ya binna shi mana Allah da ya zo fassarar shi sai ke cewa hatta ya sullo ba rudu hunna ma'ana har su iya tsayuwa da kansu wannan ma'anar za ta zama da dan wasu ababe da za ta tsokalo na tambayoyi yaya ne mace ta tsayu da kanta shine ne mafi yawan jumhur suka fassara cewa hatta ya binna har shi uban ya rabu da ita rabuwa da ya mace ko ɗayan hanyoyi ne guda biyu ko dai ta rasu ko kuma ya aure shi ne hatta ya binna da misali in ta rasu kaga shi kenan ta rasu dai mutum na iya yin shi da ya samu wannan darajar ko kuma ya aure da ita haka yana ana auren da ita ana kai ta gidan mijin mai gida baba ya sha duk abin da ya faru na akasin abin da shi ya gina ta kai sai da laifin komai yanzu laifin mijin ne shi ne shi kuma bai iya abin da ya kamata ya yi ba na dorawa a kan inda mahaifinsa ya tsaya don shi ma kuma ya dace da wani kaso na daraja to shi ne hatta ya binta har ya rabu da ita au ya mutuna ko suka mutu ko ya tara su ko ya aurar da ita kenan to kunna lahu hijaban minan nar wannan mace ta zama mashi kariya daga shiga wuta ba darussa mu na baya kananan yara za su zama kariya ga iyaye daga shiga wuta to ita ma wannan duk da girmanta matar aure da ƴaƴanta da jikokinta amma za a koma baya babanta ta ya ci gajiyar tarbiyyar da ya bata kafin ta aure ga ya ba ake ƴaƴa da jikoki kaga muhimmancin tarbiyya kenan wanda dai hadisi bai inganta ba saboda shi wancan na'a da ke zai kawo wani hadisin a gaba zai hada yi magana a kan shi fa kana ali ibn al-madini mala ali ibn al-madini malami da imam al-bukhari yace haddathana yazid ibn zurayr haddathana nahas ibn kaham haddathana shaddad wa abu ammar an awf ibn malik al-ashari qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يكون له ثلاث بنات babu wani mutum da zai kasance yana da ‘ya'ya mata guda uku. Fa yin duk alaihin na hatta ya binna au ya minna, ya rika ciyar da su da kula da su har ya aurar da su ko suka rasu, illa kunna da ku hijaban minan nari, fatin din sun zama maki, shamaki daga bari shiga wuta. ba zai shiga wuta ba kana imra'atu sai wata mata ta ce ya rasulullahi maza Allah wa binta wa ibnatani ya rasulullahi har ƴaƴa mata biyu kana wa ibnatani ne ce ke har ma ƴaƴa mata guda biyu su din ma za su zama shamaki da uba daga bari shiga wuta saboda wannan wannan hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya tace shi a cikin Al-Musnad haka Imam Tabarani ya fitar da shi kuma za su samu hadisin a cikin majma'ul zawaid na ibn hajar al-haythami shi ibn hajar al-haythami da yazo kan wannan hadisi yake cewa wannan hadisin na da matsala aka ce saboda me ce imin na hasibul qaham a cikin kuma mun mutu shi a cikin isnadin kana yin qaliyun al-madini hatta la yazid ibn zurayh hatta na hasibul qaham shi wannan na haddan qaham din mutum ne mai rauni duk hadisin da ya rasu akwai matsala ibn hajar a cikin tahdibul tahribul tahdib yake da'ibun ruwan mace ibn imamu zahabi ma ne tarihi ke cikin sai malamin nubala yake mutum ne da yi ba ma ba ma farbar riwayoyi in ka mun karɓi riwayoyi to ba da shi muka karɓa ba sai sai in wani riwayoyin sun zo da safa shi ne ke cewa a cikin wannan isnadi akwai na asubun ka'a wa huwa da'i wa kadhalika da'afahu ibn hajar ibn hajar ya raunana wannan mutumi a cikin al-zakari malaiki a dunkule dai wannan hadisin na au ibnu malik ne da ashari da bai inganta ba to amma da kun cire ta a jeren yar fadadar renon ya'ya mata ba da cikin da gudu komai ba saboda ya yi maganar ne wanda ya ya'ya mata uku mu ko zama mun samo ingantattun hadisan da suka ce an ne daya muna da mai biyu muna da masu uku hukun ma kula ka yi dan ne inganta ba ba zai zama ya cutar da mu ba kada kada abu amr ibn ibn auf ibn malik abu ammar daga auf ibn malik yake cewa kada kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah da nan ta Allah tabbata gari yace ana wa mar'atun sa'afa sa'afa al-qaddaini ka atayni fil janna annabi yace dani wa mar'atun da mace sa'afa'ul haddai wacce take da lele a fuska kalmar sa'afa'u kamar yadda amari gudu ya hayan nagari yake fade yake kalmar sa'af wani launi ne da ake samu a cikin fuskar mace zai yi wa har na liki amma ya bayyana dai a fuskar mata shine al-launul mukhalifu li launil wajhi ga launin fuskar macen sai a samu wani kala sai ya zo sai sha bambam da asalin launin jikinta launin fuskar ta ko a samu wani bakaci sai a samu ya farfari ko ya jajjaja ko ja ce sai ya farfari ko ya baki baki ko kuma ka ce wasu malamai na fassara shi kawai a kwari jari mutum kawai mutum da ke da dimpul akwai hadisin bukari da mutum hadisin ibn abi hurairah ina na bukari da muslim ina na cikin alluhu wal marjan malam ya umda ma ya kawo mutanen da yayi sallar idi ya doka ma mata wa'azi wanda har bilal ya ji shi da mayafi da mata na sun ta zuba sadaka annabi yake ta ya ma asharin nisa'i ta sadakana ya ku taron mata lallai ku rika ba da sadaka dan na dai ka wuta na kun fi kowa yawa shine da riwaya yake cewa sai wata mata ta miƙe za a faku na hajjayi kuma tinta da kimfus kuma tinta da kimfus wannan hadisin na ɗaya da cikin hadisan da mala albani ya makalta ne mawa cewa sa ni kabi ba dole bane dan da kasa da kabi da kana cikin kufa sabwa kuma yin wani albani ya kuma yawo da ƴaƴan ƴaƴanki da matan da matan da sai sun sa da kala kai kari kuma da su sai ne sai da kabi ba dole bane so sai na ta nikaki dole wata rana sai zo aikin haji da matar shi da yar duk sun sha nikaki da safar kama da safar hannu sai suka gama aka ta tar makalla ka ce ba dole bane ce ba ma wace goma karuyi bane ko hara ta ce in an sa ya fi kyau to ni ma na yi goyon bayan mata ta tsaka amma dai ba za ta fasa da ke kilin da yan sa ba ba ka rike tattaunawa to yace dani da sa'afaku da kaddai me me dimples a fuska me yasa ya yi kwatin din matar in mace kawai na da dimples sai ta shiga ta danna a tana da yin yaya ne da ni da matan nan da kuka sani ne dimples to haka za mu shiga da janna saboda tare da yaya mata ta ba su karfi a takula su sa'atai ne su janna haka za mu kasance ni da ita kusan a tare a cikin aljanna shi wannan hadisi da Imam Ahmad ibn Hanbal ya tafi cikin al-Muslim haka Imam Abu Dawuda haka Imam Al-Bayhaqi a cikin littafin al-Adab sai dai suke cewa shi ma hadisi ne da rifi saboda a cikin isnadin akwai annaha subnu ka'a ذاك حديث إليه وروى بكر بن خليفة بكر بن خليفة يا رويتو daga shurahbil ibn shurahbil ibn sa'id daga shurahbil dan sa'id an ibn abbas qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga abdullah dan abbas Allah ya karbe shi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ma min muslimi babu wani musulmi ya kuno da kuma natani da zai zama yana da ƴaƴa mata guda biyu fa yusir ilayhi ma ya kyautata musu ma fahima kuma matukar yana suna tsaki matukar ba rusuwa suka yi ba matukar ba aure suka yi ba kaga wannan da yake nunawa ko sun yi tafiya kana nan kana kula da su yanzu kana da ɗaya face ɗaya biyu uku za su wajen dangin uwa kawai sai ka ba su iya na mota a ina kwana nawa za su yi kwana goma abincin rana da na yamma da na dare nawa nawa so kwana goma da na dawowa duk sun kai musu wannan lissafi dan sun tafi wani wuri ba su ga ƙarƙashin ka ba ne ke to akwai kawo kullum mai kyauta sai suka cin mu ko ba kyautar ko ko ba abin kyautar ko ba kenan ko bai da lafiya shi ma da su ne suna ka sun sai kai masa lissa da abinci da za su in ya so ka iya sa masa sharadi ko kuma su fahimci haka ko da a makaita ne in suka dawo ba a taɓa musu ruwa ya koma ma mazan mafarkar shi sai kar da kayan ka to babu wani mutum da zai kula da ƴaƴa mata da zai mallaki da zai aka ne an sani da ƴaƴa mata biyu mai kyautata musu matakar suna tare wa sahibata wa matakar suna tare da su ko yana tare da su illa adaka da ta janna ba ce matan nan su sai sun shigar da wannan mutum aljanna wannan mutum ne zai shiga aljanna wannan hadisi ne ingantacce na sani da sunan musnad da Imam Ahmad bin Muhammad haka mustadrak na Imam Hakim malam Imam Zahiri ke hadisi ne ingantacce قال عبد الرزاق عبد الرزاق يا فتاة الكلمة المسلم أنبأنا معمر عن ابن المنكدر إذا محمد ابن المنكدر أما يجي تحكرا ثلاثين كو ثلاثين ثلاثين كو لهدو ذاك ينا سمي من يتعبي أتابعي ينا سنت مغنزلو ما تشو aka tambaye shi wai a duk duniya duk aikin ibadar duniya wani ya baka sha'awa sai wallahi in gana faranta mu musulmi ya kuma komai ya kuma komai duk ayyukan duniya to shi ne yake ga annabi sallallahu alaihi wasallam ka tun anan za ka shaki wani abu shi ba sahabi bane amma ce annabi ya ce kaga akwai magana ya tsallake wanda ya fada mai yayi ya yayi irsali kada yake ta man kana lahu salatu banatin wanda ke da 'ya'ya mata uku au akawatin ko 'ya'ya ɗan uwa mata uku fa kaffa unna wata riwayar ya zo fakka fada unna in aka ce fa kaffa unna ya hana ki neman wata bukata a waje ko gun wani sai dai ke masu na shi da tallaka ce ba kudin sabulu da shi ku tambaye maman ko ai tana sana'a ai tana sana'a to kaga shi ma ya fada a wannan haji ai fa kaffa gunna ya kange su daga saukar nauyin neman bukatar su wajen wani ko kuma fa kaffa da gunna ya rene su wa awa kunna ya karo shi jikinsu mana duk ɗawainiyar su ya ɗauke wa zawwaje kunna kuma ya aurar da su ba ta da sa matsala ba zakar aljanna zai shiga aljanna kazu suka ce a wani natani yar sunna ko ko ƴaƴa mata biyu kada a wani natani ai ko biyun ma hatta wananna annahu law kadu awwahidatan la kana awwahidatan har ma suka ce muka yi da kanta sun tambayi annabi yar sunna har guda ɗaya to da annabin ya ce har guda ɗaya sai dai wa hada mursalun mutumin kirki ne ba da yawan malin yake cewa wannan mutumin muhammadu bin munkadir in kana neman masu kula da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama kasashe ki kusan kakuri dan shi da ka zo gaban shi ka fara karanta hadisai yanzu nan sai mace kuka saboda tsabar girmama hadisa amma dai wannan hadisi ne murtal marasil kuma ba ba a karba amma dai sakon da hadisin ya kunsa ko da hadisin ko ba hadisin shikenan mun mun abin nan labarin ya kai labarin hadisin ya tabbata ma'ana ma'anar ta tabbata wa kana abdullahi ibn mubarak abdullahi ibn mubarak yake cewa har malak an har malak ibn imran kana سمعت أبا هشام قال سمعت عقبة بن عامر الجهني na ji ko kuma dan Amir al-Juhani yana cewa da ne to Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kun na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kana lahu salatu banati wanda ke da ƴaƴa uku fasabara alaihinna yi hakuri ga daukar nauyin su fa aka ama hunna wa takahunna wa kasahunna min zilatihi ya ciyar da su ya shayar da su ya tufatar da su daga kokari an ba da kokarin matar shi ba ba zai ce da kokarin ba za su talla ba da ba za ta yi ba ka tura musu komai ba ai ba abin da za ta yi ta wanke goma sha ɗaya ta goma shida ko ta goma ɗaya ta ga dama ko ta goma biyar da za ta ɗauki nauyin ta komai da komai to in mutum ya haka kunna da bushe jabon minan nari wannan ‘ya'ya za su zama mutum shamaki daga shiga wuta. Rawahu Imam Ahmad fi musnadihi Al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi a cikin musnad din shi. Al-Imam Ibn Majah ma ya fitar da shi. Al-Imam Bukhari ma ya fitar da wannan hadisi amma a cikin Al-Adab al-Mufrad kuma mana Albani yake cewa wannan hadisi ne sahihi in ka duba silsilar sahiha ta mana Albani za ka samu hadisin a lambar ta ɗari biyu da casa'in da hudu kamar kai ta su in farko kenan ko duba cikin farko hadisi da biyar biyar ne a juza da ka hadisi dai tabbatacce in mutum ya Allah ya san da ya mata uku ne duk kuma da ya gaba da dole samu wannan daraja wa kar ka da Allah ta'ala fi haqqin nisa kuma Allah madaukakin sarki ya ce game da mata fa in karihtumuhunna in kuka kyamaci mata fa ata an takrahu sau da yawa za ku iya kyamatar wani abu wa ya dalilta fihi khairan katira Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abu an yi ba iyaka mutum ya kyamata abu sai Allah ya sanya ma wannan abin da ya kyamata kuma albarka da alkhairi in ka sami manya-manyan yan boko kusan fiye da rabin abinda suka yi shahara da shi aka san su da shi ba shi suka so su karanta ba shi da ga abin da ya so amma kuma shi Allah ga abin da ya so don ya haƙura ya karfi zaɓin Allah shi ke nan ya zauna lafiya shi ma ya zauna lafiya shi ne ke kawo haka zan bana su aiza to haka ma ƴaƴa mata sau da yawa za su sani ƴaƴa mata dan na sanya alkhairi a cikin kar ya kunu da abdi fi hinna khairun fi dunya wal akhirah sai bawa ya samu alkhairi a duniya da lahira saboda ƴar ke mace na wace kawo eh wannan ta fi dacewa wasu mafi ko akwai da ta ta wannan fa in kare su mu wanda ba sa ta karo ku shay'a ko ya hada wancan la yasu lakum an tarifu nisaa karha ba za ta ba za ta ba da fa'ida da yake so sosai ba nan kuma kila sharhi na mun yi ne ko inda yake wa haka zan ba na to ai za ka yakunu lil abdi fi inna khairu fid dunya wal akhirah akwai wannan to kaga wannan wannan sai ayar za ta fi bai karintu mu hunna ayar ta tara cikin suratul nisa haka ma 'ya'ya mata zai yi wa bawa ya samu alkhairi mai yawa a duniya da lahira to dai za ka ne masu 'ya'ya mata 'yan gata ne sai 'ya'yanka duk mata ne sun yi aure to ba sa'a ba da azumi da sallah da lokacin rashin lafiya da abin sha'ani na murna sai ka ne gardawa sallah kan samawa bi ka bi ka dukkan su na wannan mai sa ba su kafa hula a baka da tabara wancan duk ko suna gidan aure ana san suna tamitin baka sani ba sai me za ya baba to me mace din sai me hula ai waye ai waye da sallah kai ta ganin ta ana ta kula da ke ba zan da kai gara ko za ka yi da ya mazan kun ta gani da zakara na sayi da ni sai matar ce ba wallahi da sai da ce in kuma ka sare wa dagaran ka ne ba kawai fada za ku yi in ma kin kawai da kawai ka rufe ido kaman wani kwaro ya fada maka dan kan ma tun ya ta burge ka dan ba za ka ba za ka ci ta ko kana sha'awa da yace ka da yin hakki amar su to wa yakfi fi umuri karahatihinna zai iya kaiwa makura wajen munin kyamar ‘ya'ya mata, ayyakkaro a mara ke wula wa tsawo abdu. Mutum ya kyamaci abin da Allah ya yarda da ya zama shi ne rabanka, kuma ya zaɓi ya baka wannan a matsayin kyauta. Yake wanda ya komi muni ma kyamar ‘ya'ya mata. Shi ba da shi ne ya ga dama ya baka mata. ba wanda ya san ya ake yi jinjirin ko dan tayi ya zama mace Allah kawai yake tsarawa duk wasu misalai da za a bayar harsace ne ba shi da abin ya zama haka wannan ya ga dama ya zaɓa ya ce wannan karan mace yake so ya baka to sai mutum kawai ya karba ya gode sun mutum ya sallama kuma zai ga fatayi da abin nan da zai samu yanzu za ka malamai magabata da yawa kakakin kulawar mata suka tasu ibn hajar wanda ke har yanzu mata sun kasa haihuwar irin shi ya haifa ya fannin da ake ba ibn hajar amma mamai dare ne an ce baban shi ya da su fiye da shekara hudu ba bai fashi komai ba dole dangin da ta koma ta ce a ɗauki nauyin yara da yi karatu yana da alaƙa shekara tara ya ya haddace alƙur'ani da aikin da yawan fata wani bayan shekara wajen talatin yana rubuta littafi mukaddima kawai ta dai shekara ɗaya shine da ya gama ya kare mutane ya masa lacca ka je kun ka sai fata wani bayan za ka tuce in farko za ka sha mamaki mukaddima ce kawai amma in ka fahimce shi kuma sauran zai fito maka da sauki wanda ko wanda ko wanda ka da masu tarin yawa goyon mace ne alwabi shafi shi ma baban shi ya rufu a nan yankin gaza ta ɗauke ta dawo da shi yankin hijaz nan ta ci gaba da ku aka ci gaba da kula da shi da gwargwadon abin da suke da shi yadda ya zama yadda ya zama malamin duniya kenan da mamu shafi to kaga ba za a ce a kyamaci macen ba yake cewa kana ahmad idan wuli da lakubu nasir ahmad ibn hanbal da an mashi haihuwa aka zara da zirfe ne aka samu aka ce mashi ai an samu mace a cikin jama'a sai ka ya ce al'anbiya ukanu a ba a bana ce ai mafi yawan annabawa iyayen ƴaƴa mata ne in ka tattara annabawa ka tattara ƴaƴan mafi yawan annabawa mata suka haifa annabi nu kusan ai duk mata ne annabi shu'aib kusan duk mata ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaso mai yawa mata ne ka cire ibrahim ka cire alkasim ka cire sayi ko alkasim sauran duka mata ne kaga shi ma zama abu da bana ya mana nuna hankali yana ga ai wannan ma girmamawa ce Allah ya ma ya saka ni a layin annabawa ‘ya'yana mata sun fi yawa to shi ne yake cewa wa kana ya ku a wayan yana cewa kada ja a silbanati ma kada alimta ce kai jama'a abin da ya zo game da falalar ya'ya mata to abin da ya zo din nan yana da yawa kuma da yawa na san shi na san abu da yawa da ya zo game da falalar ya mace iri na bai kamata ya kyamace mace ba na gode sai ga suna a kula da ita a sa mata a ba ta tarbiyya wa kana yaqub ibn buktan wani malami da yake cewa yaqub dan buktan wulida ni yazo yake cewa wulida ni sabu banati ya zo yana kawo a cewa dan Ahmad ibn Hanbal ya zo yake ta karma kalla amma haihuwa ta bakwai kuma duka mata haihuwa ta bakwai duka mata fa kuntu kullama wulida ibnatun duk sanda aka haifan man mace da kantu ala Ahmad ibn Hanbal sai in shiga wajen Ahmad ibn Hanbal fa yaqulu ite ce ban ya aba Yusuf ya kai babu Yusuf al anbiya'u abaku banati ka sani fa annabawa fa iyayen ‘ya'ya mata ne ba iyayen ‘ya'ya maza ba ne, faka da yuzi ke ko kauluhu hannu wannan magana ta ce da sabiyar man da bakin cikin da ke damuna sai in ji natsuwa sai in gode ma da wannan ni'imar da ya bani ta kyautar ‘ya'ya mata. So da aka mutum ya kalli yau da kullum da rayuwa ya ce fahimci cewa ya mayar da al'amarin da neman da ke wajen Allah kawai shi ne ya fi dacewa, amma ba haka ba kai ba za ka iya sanin waye shi zama maka alkhairi ba akwai wannan wani abdullahi da qasim ya rubuta littafi da mahasib fi tarbiyatul banat daga shi yake kawo maganganun da malamai suka yi tun a jahiliyar tun farkon musulunci cewa so da yawa me ƴaƴa mata da yawa ya fi zama ta gata a kowace al'umma da larabawa da turawa da bakakin fatan mu afirka sau da yawa sun fi tausayi akasari sun fi tausayi amma idan da miki za ka yi wuce shi na cin badan ka aiki wani abu ya kira shi da sai kana son biyar ko hamsin za ka karɓi cajin waya ya ce maka mai da kuɗi a rage imani irin nan ko badan kuma ba ba ci ba ba ci ya ce ba ce ni ya biya ya ce maka amma yar ka mace ba zai wuya mace ta bari har sai ka roƙa tana zuwa gidan tana nan tana aunawa tana nan tana aunawa sai dai ga alkhairi shi kuwa dan mu zakar sale shi ba ruwan shi akwai karfin hali eh tushe na shan wuya tunda dai reshe na fantamawa shi ba abin da ya dame shi amma mace a ba za ta iya hakuri akan haka ba Allah ya samu dace sai mu dace ta nan kusa nan kan zaku yi hamdika shirin la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah